Alƙur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta 199 a cikin suratul a'raf a yau za mu ci gaba akan aya ta 200 daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
Allah madaukakin sarki ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun in wani mai barna daga cikin shaytanu ya shigo maka da barna cikin tunani fasta'id billah ka nemi tsari ga Allah madaukakin sarki innahu tabbas shi Allah madaukakin sarki sami'un alim mai ji ne ga dukkan maganganu masani ne ga dukkan halaye Allah madaukakin sarki a baya ya mu bayani akan yaya ya kamata a yi mu'amala da shaidanu daga cikin mutane shaidanu lalatattu daga cikin mutane ana masu mu'amala ne da kyautatawa ba tsoro ba ne mutum ne wulakantacce mutum ne makiri mutum ne mai mugun nufi ba dole sai ka fuskance shi da irin halin shi ba Allah ya ce ma'annabi khudil afwa ka riƙi rangwame ya zamo manhajinka wajen mu'amala da jahilan mutane wa'amur bil urfi kayi umarni da abu wanda yake kyaukyawa wa a'rif 'anil jahilin ka kauda kai daga jahilai wannan wajen mu'amala da shaydanu na mutane kenan sai Allah ya biyo mashi baya da mu'amala da shaydanu na aljannu akwai hadisi wanda ban ce ya inganta ba cewa to in yana cikin fushi fa sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun in nazghun ko nazig ne kamata ya zamo wanda ke dasa barna cikin tunane cikin zuciya in ya dasa maka barna wadda fushi ta haifar wanda zai sa abinda Allah ya ce maka nan ka yi haƙuri ka bi a hankali shaidan ya zo ya faɗa maka wani abu wanda ba shi ba to fasta'in billah ka nemi tsari ga Allah maɗaukakin sarki innahu sami'un alim shi Allah mai ji ne kuma masani ne da halin bayi wannan aya kenan akwai aya wadda take kawo irin wannan Allah madaukakin sarki yace idfa billati hiya billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لما wannan aya Allah ya nuna mamu a kazamurin ka mu'amala da shaytanu daga cikin mutane sannan kuma a kazamurin ka mu'amala da shaytanu daga cikin aljanu Allah ya ce idfa billati hiya ahsan in kana mu'amala da shaytanu daga cikin mutane in yayo maka sharri mai dama shi da alkhairi fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun sai ya zama wanda ke da kiyayya tsakaninka da shi ka annahu waliyul hamim kai ka ce masoyi ne masoyin ma na kusa kusa wannan wajen mu'amala da shaidanu daga cikin mutane kenan
wa ma yulqaha illa alladhina sabaru Allah yace amma ba wanda ke iya tashi da haka mutum ya muna na maka ka kyautata mashi ya cima mutunci ka kyautata mashi ya maka ba daidai ba ka kyautata mashi ba mai yin haka illa alladhina sabaru sai dai waɗanda suke da haƙuri wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba wanda ke yin haka sai wanda yake yana da rabo mai girma a lahira kidan dukkan wannan ayoyi suna nuna maka kaka za a yi mu'amala da lalatacce daga cikin mutane da kuma lalatacce daga cikin shekaru don haka Allah ce wa imma yanzabannaka minash shaytani nazmun aslan nazgo shine kafa wani abu ko allura in aka kafa ta ana ce mai nazagal ibra to asali ana magana ne da irin nazgo wajen barna don haka ibn atiyya ya ce mafiya yawa ana dangana shi ga aljani ne don haka yusuf alaihi salam yace ba'da an min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati wa jaa bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alim al-hakim bayan shaytan yayi barna tsakanin ni da yan uwana to dan haka malamai ke fasarta shi da an-nazgu cewa fushi ne shi ma fushi wani abu ne wanda zai sa a haifar da ɓanna sai su kuma fasarta shi da ɓanna ɗin amma asalin nazbu shi ne abin da za ka motsar da wani abu da shi to in yana mana betin Allah ya ce a yi haƙuri a yi mu'amala da mutane mai kyau a kau da kai ga waɗanda suka monana wa in ma yin zagan laka mina shaifani nazgun in shaidan ya motsar da wata banna ta fushi a cikin zuciyarka to fasta'in billah ka nemi tsari da Allah innahu sami'un alim dan shi Allah mai ji ne ga dukkan maganganu masani ne da dukkan halaye al-imam al-qurtubi yana hakaitowa cewa an tambayi wani in ya zama da shaidan ya sa ka gaba yana son ya fadda ka daga hanyar Allah kaka za ka yi ya ce zan yi ta ƙoƙarin in yaƙi shaidan ya ce to in ya ƙara komo maka fa ya ce haka dai zan yi ƙoƙarin in yi ta yaƙa shi ya ce to na uku fa ya ce zan dai ci gaba da yaƙan shi ya ce to na ji bari magana shaidan kare ne ya taso maka yana hafshi ƙaƙa za ka yi ya ce zai ci gaba da jifa shi ya ce in ya ki tsayawa fa ya ce zai ci gaba ya ce wannan dukkan abu ne wanda za ka ɓata lokaci a kan shi me ya kamata ka yi nemi mai karan ka mai magana in ya dakatar da karan shi kenan zai barka to in ya gaba da shaitan ya dame ka Allah ya kamata ka faɗa mawa fasta'iz billahi minash shaitanir rajim hannu ko tsorata na kai idan sai ku nemi tsari da Allah daga shaitan ar-rajim al-imamu ibn kathir yace yayin da ya zamo shaitan yana ganin ka baka gane shi Allah madaukakin sarki ya ce shaitan innahu shi shaidan yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaidan da shi da kabilun shi suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su to in ga mana shaidan yana ganin ka ba ka ganin shi shi kuma in ya dame ka sai ka hada shi da wanda kuma shi yana ganin shi shi shaidan din shi kuma shaidan ba ya ganin shi shine Allah madaukakin sarki yanda shi ɗaya ke ganin ka ba ka ganin shi haka Allah ke ganin shi ɗan shi kuma shi ɗan bai ganin Allah kenan neman tsari ake da Allah don haka lokacin da wani mutum ya yi fushi idansa sun yi ja jijiyoyin wuyan shi sun tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na san wata kalima da ya faɗe ta da duk fushin da yake ji ya tafi ya bar shi da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina fakewa da Allah ina neman tsari ga Allah minash shaitanir rajim daga shaitan wanda yake abin nesantarwa ko abin jefewa daga rahaman Allah kenan da zai faɗi haka da shaitan ya tafi ya bar shi وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله كنيم تسري الله إنه شيء الله مدوكتين سركي سميع mai ji ne da abin da kake faɗa na neman tsari ga Allah alimun masani ne da halinka kai ne neman tsari ga Allah sai malamai suka ce wannan ya nuna maka dole a haɗa abubuwa guda biyu shi mai neman tsari da Allah ɗin da ya kare shi daga shaitan sai ya furta a hudu billahi ɗin sannan kuma furta ba kaɗai ba ta isa sai ya zamo har cikin zuciyar shi ya kawo Allah ciki in yi zamana yana faɗa da baki zuciyar shi na wani wuri ko kuma ba tare da ya yarda da Allah zai yi ba to wannan isti'aza ta shi ba ta kawo komai don haka kake ganin bambanci tsakanin masu addu'a don shaidan ya fita aljani ya fita da kuma wasu wannan da ya fara sai ka gani aljanin ko ya fita ko ya tsorata wannan kuma ya yi ta bugawa ka ji shiru eh saboda zukatan ba iri ɗaya ba ne kenan innahu sami'un allah mai ji ne kenan da abin da kuke faɗa na addu'o'i alimun masani ne ga halin ku masu addu'a dole sai an haɗa biyu addu'an da kuma gyara hali إن الذين اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
الله مدوكين سركي يتي إن الذين اتقوا وأن سكي سنة صورا الله إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا إن wani tunane daga shaitan ya zo masu ko mai kewayawa daga cikin shaitanu in ya shafe su idan masahun ba'ifun in wani shaidani wanda yake kewayawa cikin mutane in ya shafe su mina shaidani tazakkaru sai su tuna Allah fa idahum mubsirun sai ya zamo suna aiki kan basira ko suna ganin dukkan al'amura akan hakikarsu kenan al-imamu ibnu kathir ya hakaito wata hikaya ta wani yaro wanda wata mace ta ja hankali shi shi bai da aiki sai ibada wata mace ta zo ta ja hankali shi ƙarshe har ya so ya tashi ya shiga ɗaki tare da ita yana tunowa da wannan aya innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun daga nan sai ya fadi ya suma an ce zamanin Umar ne radiyallahu anhu yana farkawa kuma ta ci gaba da neman jan hankalin shi yana tuna innan ladina taqaw waɗanda suke tsoron Allah idza massahum qa'ifun min ash-shaytan in mai kewayawa daga cikin shaytanu ya shafe su da tunanai mara kyau tazakkaru sai su tuna Allah fa idza hum mubsirun yana tunowa na biyu sai ya fadi ya mutu haka wannan riwaya ta ibnu asakir ta nuna wannan wanda ya faɗe shi ne ƙarƙashin tarjama ta wani bawan Allah kenan zamanin umar ne kamar yadda kuka ji aka ce sai umar ya yi kira ya ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron Allah Ubangiji yana da aljanna guda biyu wai wai fa sai wannan ya karba daga cikin kabarin shi ya ce duka na same shi to wannan dai kissa ce za ka tarda ta cikin tafsiri na ibnu kathir amma alamatul waba alama ta cewa kirkirar ta aka yi yana bayyana cikin ita wannan kissa din dan saboda duk wanda ya mumarasa hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ya ji kissa yana iya gane ta inganta ko bata inganta ba cewa mutum ya yi magana daga cikin kabari da a ce ya faru wannan da zai zamo ashharu min ash-shamsi fi duhaha wash-sham wal-layli wal-qamari idha talaha kenan wannan da ya fi komai shahara cewa zamanin annabi zamanin Umar radiyallahu anhu ga wani yayi magana da wanda yake matacce aya dai tana cewa innal ladina taqaw waɗanda suke tsoron Allah idan massahum ta'ifun min ash-shaytani wannan an karanta shi ta'ifun min ash-shaytani mai zagayawa daga cikin shaytano kuma an karanta shi da idan massahum ta'ifun min ash-shaytani in wani tunane daga shaytan ya same su Kira'a wannan ta farko idan massahun ta'ifun min ash-shaytan mai kewayawa daga cikin aljanu in ya same su ya shafe su tadakkaru sai su tuna Allah ko su kama zikiri fa idahum mubsirun wannan aya ta nuna shaytan aljani yana iya ya shiga jikin dan adam da yawa yanzu zaka zo ka tada akwai waɗanda suke inkari za ka ga malamai ne suna wa'azi daga cikin larabawa ko wanda ba larabawa ba sai su rinka inkarin cewa shaitan aljani yana shiga cikin jikin mutum to wannan ra'ayi ne na mu'tazilawa a wancan lokaci cewa aljani bai shiga cikin mutum amma nassosi suna nuna aljani yana shigan mutum saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam shaytan aljani kenan yana gudu cikin jinin dan adam irin yadda gudu jini ke gudu cikin jikin mutum haka shaytan yana iya ya shigi mutum ya rinka gudu a jikin shi akwai wani sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika shi aiki ana ce mai Uthman ibn Abil As sai ya ce wani abu ya gitta mashi sai ya kai raka'o'i na sallah ma bai sanin me yayi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mashi annabi ya buɗe baki shi ya yi mashi addu'a ya aza hannu ga gaban shi ya buɗe bakin shi ya mai addu'a ciki ya ce ukhruj aduwallah makiyin Allah fito ana rasulullah ni ma'aikin Allah da yake maka magana ke daga nan annabi ya ce mashi tafi wajen aikinka ya ce tun daga nan bai ƙara jin abin da yake ji ba da kenan wannan hadisi ya nuna aljani yana iya ya shigi mutum to akwai ababe wanda ke sa aljanu su shiga mutum babban abu shine mutum ya zama bai zikirin Allah ya zama da ba ruwanka da zikiri azkar kaga qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wadda kake karantawa in ka tashi da safe to ɗaya ne daga cikin ababen da ke kare mutum daga aljani don haka Allah madaukakin sarki yake cewa ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون Allah ya ce wa manya ashu an zikirin rahmani duk wanda ya bujire ma'ambatan Allah Allah ya ce mutayyib lahu shaitanan fahuwa lahu qarin za mu zaɓo shi ɗan mu haɗa shi da shi ya zama ko da yaushe yana tare da shi wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun su shaytanin da za su rinka kare su daga hanyar Allah kuma sai su rinka tsammanin suna shi wannan ya nuna barin ambatan Allah yana daga cikin ababen da ke sa shedan ya shiga cikin jikin mutum sannan wajen bangaren mata akwai rishin zikiri akwai barin jiki bayyane shedan yana son ya ga al'aura ta ɗan adam don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce abinda ke sha makance tsakanin mutum da aljani lokacin da ya je makewaya zai cire kaya zai tsugunna ya ce bismillahi ka san akwai addu'a ta shiga makewaya ko Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in zaka shiga kenan in ka je ka fidda kaya za ka tsugunna annabi ya ce abinda ke kare aljami ba zai rinka cikin kayo al'aurarka ba namiji ne kai ko mace sai ka ce bismillah to rishin ambatan Allah yana ɗaya daga ciki kware al'aura a kowane lokaci shi ma yana ɗaya daga cikin ababen da ke sa aljami ya shigi mutum akwai zuwa wurare wanda suke ƙauratattu wuri wanda ake zuwa ana zuba shara ba kowa wurin ba a zama wurin ya zama da akwai lokuta wanda za ka ji cit ko tsakiyar rana ko kuma da daddare to gitta ma irin wannan wuraren bi irin wannan wuraren kad yana iya sa aljani ya zama da ya shigi mutum wani lokaci ido ma suna sa aljani ya shigi mutum ido annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gaskiya ne mafiya yawa waɗanda suke mutuwa daga cikin al'umma ta suna mutuwa ne daga ido al'ayin yanzu ya ni'ima ya yi yawa in abinci ma balle ma mata in abinci kika yi mai kyau sai kin haska kin watsa ma duniya in ɗanki kika wanke kika mai kama mai kyau sai ki haska sai ki watsa ma duniya gidanki kika gyara sai ki ɗauko ajima da mafihi na hoto sai ki yaɗa ma duniya ke a ganinki kina nuna ga abin da Allah ya bani wani yana kallo ko masha Allah ɗin ba zai ce ba kawai kina zanne wani abin da kika yi na kawa sai ki ji ya faɗo maki ko ya bige ki ko ya bige yaran ki ko ka ci abincin ya sabbaba maka matsala ta lafiya dan da nan daga cin abincin kawai sai likita so da yawa abubuwa suna faruwa irin haka to suka ce su ma kansu al'ainu din tana da alaka da aljani wani lokaci watsa ruwan zafi wasu wurare wanda suke ƙauratattu suna sa kana iya ka watsa ma aljanan kuma shi ya ce sai ya rama ababe da yawa suna sa aljani ya shigi mutum kuma shiga aljanin nan abu ne wanda yake gaskiya ba kamar yadda waɗansu mutane suke cewa ƙarya ne ba in ya zama da ya shiga ɗin ana magance shi ne da karanta alƙur'ani ba da wasu kurafat na daban ba Allah madaukakin sarki yace innal ladina taqaw wadanda suke tsoron Allah idza massahum ta'ifun in mai kewayawa daga cikin aljanu ya shafe su aljanu yana shafan mutum don haka mai farfadiya annabi ya ce waɗanda suke cin riba Allah ya ce allabina ya akulunan riba la ya komuna الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا Allah ya ce waɗanda suke cin riba in sun tashi lahira ba su tashi sai kamar mutunan da ke da farfadiya wanda shaidan yake kada shi yake bige shi akwai farfadiya ta aljanu kamar yadda muka yi magana baya wata mace zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce annabi ina samun farfadiya shaidan yana bige ta ka yi mana addu'a annabi ya ce ko dai in maki addu'a ki warke ko ki yi haƙuri ya zamo sakamakon ki aljanna ne ta ce zan yi haƙuri amma abin da ke damuna in farfadiyar ta kama ni ina faɗuwa sai al'aura ta ta bayyana kamar addu'a ko da na faɗi kai ya zama na harbe-harbe wanda zan yi zai sa al'aura ta ta bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata addu'a sai ya zama na ciwon yana tare da ita amma ba ta al'aurarta ba ta bayyana lokacin da wannan farfadiyar ta kama ta innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun وإخوانهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون
Allah madaukakin sarki yace wa ikhwanuhum yan uwansu su aljanu din aljanu shaydanu suna da yan uwa daga cikin mutane wanda Allah madaukakin sarki ya ambata masu fata kuɗi yace wala tubaddir tabdira innal mubadirina kanu ikhwana shayatin to ɗan uwan aljannu daga cikin mutane yamuddunahum fil ghayyi suna ƙara dunguza su suna ƙara iza su fil ghayyi a cikin hallaka thumma la yuqsirun sannan ba su takaitawa wa ikhwanuhum yamuddunahum akwai ƙira'a yumidunahum ana cewa amaddahu ana cewa maddahu wasu sun nemi bambanta tsakanin amadda da yumiddu cewa arruba'i wanda yake da hamza aka yi ta'addi da shi da hamza kenan yumidunahum amdadnahum wannan yana nuna alkhairi kenan أمد يمد وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا سيتي وأمددناكم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أمد يمد أما يمد سكتي وجنبا نرى شركنا kenan wa namuddu lahu min al'adabi maddan bai ce imdadan ba wannan wajen bangaren sharri kenan wa ikhwanuhum yamuddunahum kaji nan ma shi ma bai ce yumidduna ba a wannan qira'a yan uwansu yamuddunahum fil ghayyi suna ƙara tunkuda su suna tura su fil ghayyi a cikin hallaka thumma la yuqsirun sannan ba su taƙaitawa su wane ne ba su taƙaitawa su aljanu ba su taƙaitawa wajen ɓadda su wanda suke mutanen su kuma mutanen ba su taƙaitawa daga ɓarnar da suke balle su bari
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
Allah madaukakin sarki yace wa idza lam ta'tihim bi ayatin in baka zo masu da wata aya ba qalu law lajtabaitaha ina ma ya kamata a ce kai ka kirkiro ta ka zo da ita ko kuma ka nemi Allah sai ya zo maka da wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yace mashi kul kace innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni ba komi bane ina bin abin da ya zo mani daga Allah Ubangiji na ne ban iya kirkiro wani abu na aya in zo da shi wanda ba Allah ne ya zo mani da shi ba hada basairu min rabbikum wannan hujjoji ne daga wajen Allah madaukakin sarki yake muku bayanin gaskiya abin da yake gaskiya da wanda ba gaskiya ba wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun kuma shiriya ne rahma ne ga mutane wanda suke masu imani
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
Allah madaukakin sarki yace wa idza quri'a alqur'anu in aka karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurari wannan alqur'anin wa ansitu ko ku ji ku saurara ya zamana kun kawo kunnuwanku don ku saurari alkur'ani la'allakum turhamun don Allah ya ji tausanku ya ji kanku wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu in aka karanta alqur'ani ku ji alqur'anin nan wa ansitu ba ji kadai ba ku saurara al-istima' shi ne jin abu yana yiwuwa ka iya jin abu amma hankalinka ba wurin yake ba yanzu da aka jarabci mutane da waya ta hannu mutane ana fahimta haka za ka yi kafira mutum yana can yana waya shi sai daga baya sai ce maka me kace alhali maganganun da kake yi din nan yana jin ka lokacin da kake cewa amma ba sauraron ka yake ba kenan alqur'ani so ake kaji kuma ka saurara ka kawo kunnuwanka wajen lokacin da ake karanta alkur'anin nan kai ya zama na an ko an kana karatun alkur'ani wani na can yana surutu ko da alkur'anin nan sauti ne aka sa yana karanta alkur'ani bai halitta ku kunna sauti na ƙira'a kuma ku ci gaba da fira kuna ne in fira za ku yi ku dakatar da alkur'ani amma in aka kunna shi to a tsaya a saurara bai za ƙuri alƙur'anu fastami'u lahu ku saurara wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamun dan Allah ya ji kanku dan Allah ya tausaya maku wannan ya nuna sauraron alƙur'ani dole ne ba a yin badda ba a yin fira lokacin da ake karanta alkur'ani yana daga girmama Allah da girmama maganar shi lokacin da ake karanta magana Allah a yi shiru ka'arin kafira wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda aka ɗauki hukunci na sallah ta mamu wanda ke bin liman lokacin da liman ke karatu a sirrance shi ma zai yi karatun fatiha ya yi karatu na sura ga raka'o'i na farko kenan raka'o'i na ƙarshe zai karanta fatiha kaɗai to in ya zama da liman yana karatu a bayyana fa nan sai wani irin saɓani ya zo wanda yake mai mugun ƙarfi tsakanin fukaha shin mamu wanda ke bayan liman zai yi karatun fatiha bayan liman lokacin da yake bayyana karatu ko ba zai yi ba amma aljumhur malikiya mabiya abu hanifa suka ce bai karatun komi lokacin da liman ke karatu abin da ke wajibi akan mamu na baya in yana bayyana karatu shine wa an sito kenan kun shiru ku saurari liman suka karfafa wannan da faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bih an sanya liman ne dan ai koyi da shi fala takhtalifu alaihi kan ku saba ma liman idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qara'a fa ansitu in yayi karatu ku yi shiru suka ce kenan kai na baya ba ka karatu lokacin da liman ke bayyana karatu suka ƙara kawo hadisi na ma'aiki wanda ke nuna cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake da liman karatun liman karatu ne gare shi wannan shi da dalilai wanda malikiya suka dogara da su akan cewa wanda ke baya ga liman bai yin karatun fatiha mabiyan al'imamu shafi'i su dole ne a karanta fatiha kai mai bin liman dole ka karanta fatiha lokacin da liman ke bayyana karatu su kuma ina dalilansu suka ce النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب duk wanda bai karanta fatihatul kitabi ba bai da sallah kinan sallah ba ta tabbata sai da karatun fatiha shi wannan hadisi kuma mutlaq ne bai bambanta tsakanin liman da mamo ba duk wanda la salata liman من لم يقرأ بفاتحة الكتاب كن سمن كن أي لا صلاة للذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب من من لنا بكتبين ألفاظ الموصولة من بيان بايا ابن مالك يقول وما ومن وأل تساوي ما ذكر لو كتن دي جاي ألفاظ الموصولة الذي التي اللائي يتي وما ومن وأل تساوي ما ذكر وإنما liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga dukkan wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah ba a bambanta tsakanin liman da mamu ba kenan dole kai mamu ka karanta wannan mazhabi ne da al-Imam Shafi'i dan haka in kana son a fidda ka daga limanci a Misra shiga sallah in ka ce wala dalil ka dauki sura kai gaba kamar yadda nake yi su ba a musu haka nan dole in ka ce wala balin sai ka yi shiru sai sun karanta fatiha sannan sai ka ɗauki karatu amma ka shiga limanci a misra sannan in ka ce wala balin kawai sai ka ɗauki sura ka yi gaba Allah za su fidda ka ne daga limanci wajen alimamu shafi'i dole a karanta akwai hadithi wanda da a ce ya tabbata da zai zamo shi ne hadithi wanda yake nassun fi mahallin nisa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah sai ya ji karatu bayan shi ya ce la'allakum taqra'una khalfi yana yiwa kuna karatu bayana suka ce eh sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la taf'alu ka ku ƙara karatu bayana illa bi fatihatil kitabi sai dai fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi duk wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah kaga wannan hadisin da ya inganta to da ya zamo nassi ne fi mahallin beza to amma ko da bai inganta ba akwai sana'a ta usulul fiqh shine in nassi ya zo ya haɗa komi wani nassi ya zo yana iya cire wani abu daga ciki shi da ake jama taksisul umum yanzu lokacin da malikiya suka yi istidlali da cewa annabi ya ce na farko a ayata alkur'ani wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu kun shiru nan kuma annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kenan sana'a ta usulul fiqh sai ta ce in ana karanta alqur'ani liman na karatu ku yi shiru sai dai fatihatul kitab kaga ya zo daidai ko haka lokacin da annabi zai ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a shi ma ana iya cewa illa fatihatul kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha to kaga irin wannan sabani in yazo da ƙarfi irin wannan nassi nan ya ja nan ya ja to fa man ittaqa shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdi duk wanda ya kiyaye shubuha to ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi annabi yana ce majikan shi alhasan da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka bar abin da kake shakka zuwa abin da ba ka shakka ciki shi don haka in kana bin liman yana karatu a bayyane karanta fatihatul kitabi ko in yace alhamdulillahi rabbil alamin kai ma sannu sannu sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kenan dan fita daga wannan sabani na wanda suka ce dole a karanta ta malamai sun ɗauki wannan a cikin wannan aya wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu saurara wa ansitu ku rinka bibiya kuma la'allakum turhamun dan Allah ya ji kanku wannan yana nuna sauraron alqur'ani yana sa rahma ta Allah madaukakin sarki da sauka lokacin da ake sauraron alqur'ani bismillah واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والأعصال ولا تكن من الغافلين
الله بدأ في سركيتي واذكر ربك في نفسك ka ambaci Allah madaukakin sarki fi nafsika a cikin ranka tadarru'an kana mai kaskantar da kai ga Allah wa khifatan kana mai tsoron Allah zikirin nan kuma bil gudwi zaka rinka yi da safi wal asali da kuma mareci bil gudwi wal asali wala takum min al ghafilin ودون الجهر من القول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين كأنبت الله أبنجدك في نفسك أتكرنك تضرعا كنا ميكسكا تدكي وخيفة كنا ميسورا الله ودون الجهر من القول ba tare da an bayyana ba bayyanawa wadda take ta ɗaukaka murya wala takun min al-ghafilin kakka zamo bil guduri wal asali da safi da marice wala takun min al-ghafilin kakka zamo daga cikin waɗanda suke marafkana wadkur rabbaka fi nafsika ka ambaci Allah a cikin zuciyarka zikiri yana buƙatar sirrantawa ba ɗaga murya ƙwarai ba to amma sirrantawan nan ya zamo akwai motsa baki cikinta malamai suka ce lokacin da za ka cewa za ka yi zikiri sai ya zama na baka motsa bakinka wannan sunan shi tunane tunane kake yi subhanallahi din nan da za ka yi shuru kana gayinta cikin zuciya to wannan tunananta kake ba karanta ta kake ba amma karantawa sai ka motsa bakinka haka wasu malamai suka ce kenan zikiri sai an buɗe baki don haka annabi lokacin da yake sallah aka ce kaka kuke gane karatun annabi lokacin da yake karatu in sallah ce wadda take sirriya suka ce bittira bilhiyatihi rawan gemun annabi ke sa suke gane karatu yake kenan annabi yana motsa bakin shi don haka wasu malaman suka ce in baka motsa bakinka ba to tunanai kake ba karatu kake ba wasu malaman suka ce a'a in ma ka yi shi a cikin zuci kana bibiyar subhanallah za ka samu ladan wannan zikirin saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito daga Allah Allah ya ce wa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi duk wanda ya ambace ni cikin ran shi in ji Allah zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi cikin raina kenan wannan ke nuna in ka ambaci Allah cikin rai wannan ambatan Allah din yayi amma dai a bayyana shi ke nuna zikiri kake yi wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan kana mai kaskantar da kai daga Allah bai daga cikin kaskantar da kai daga Allah ana zikiri ana bugun gaba ana zikiri ana hauka ana rawa wannan rishin girmamawa ne ga Allah maɗaukakin sarki wannan ba girmama Allah ba ne wannan hauka ne rishin natsuwa ne waɗanda suke da hankali da tunani ba su yi iri ce tabarru'an ake yi Masha Allah yanzu duk Allah nan da aka yi ta gayi baya me yasa ba a ta gayin Allahu akbar salafi ba tabarru'an da kaskantar da kai bai daga cikin kaskantar da kai mutum ya rinka tashi yana bugun gaban shi wasu suna rawa kaga mutum ya rude kawar dai ba Allah yake ambato ba wanda da za a kira wani wanda yake ganin darajar shi ko baban shi ko maman shi a rinka tsallo ana rawa ana kiran su zai ga an rena su to amma kuma Allah ne za a rinka yi da irin wannan abin da sunan zikiri to kaji alqur'ani ya ce tabarru'an tare da kaskantar da kai ga Allah wa khifatan asalin khifa khifa ne saboda min alkhawfi to lokacin da wawu zai zo abin da ke kamun shi yana da kasra wannan wawu din ana maida shi ya ne wa'ada mi'ad asalin shi mi'ad ne nan kuma kaga khifa ne khi tare da wawu ai kaji wajen faɗan shi akwai wahala to larabawa yan hutu ne ba su san wahala ko da wajen faɗan wani abu ne duk abin da za su shan wahala wajen faɗan shi sai su kawo shi yadda zai yi sauki maimakon khifa sai su ce khifa sun huta kenan tare da tsoron Allah tare da girmama Allah tare da tsoron shi wa dunal jahri min alqawli ba tare da an bayyana ba bayyanawa ta ɗaga sauti wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yaƙi sahabbai suka rinka ɗaga murya suna roƙon Allah annabi ya ce irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa mu kawunan ku ba wa kurma kuke kira ba kuna kiran Allah ne wanda yana jin abin da kuke faɗa to kenan daga murya dinan tare da kururuwa wannan abu ne wanda yake bai daga cikin tsari na zikiri don haka wani a maraɗi kun san akwai lokacin da aka rufe suware ba aka hana zuwa wannan rawa da ake zuwa a cashi a yi menene to shi yana daga cikin waɗanda ke habarta in ka je sai ka ba da kuɗi ka shiga ka tiko rawa to lokacin da zikiri ya zo fito a maraɗi wanda ga rawa ga buga menene yace kaga alhamdulillahi yanzu an hana suware sai ka zo ka sha zikiri ka tiki rawarka kuma da safe kana da kuɗin kari to kaga wannan ta kaka ne addini zai zama da raye-raye da kaɗe-kaɗe da abin da ya kama da haka kenan kaskantar da kai ake ga Allah tadarru'an da kaskantar da kai wa khifatan da tsoron shi Allah din wa dunar jahri min alqawli ba tare da bayyanawa ba bayyanawa wanda ke nuna rishin natsuwa kuma wannan ya zamo bilguduwi wal asali ya zamo da safe wal asali da kuma mareci wala takun min al ghafilin kakka zamo daga cikin marabkana anan ya kamata ya zamo akwai tambaye kaga ayoyi na alqur'ani za su ce wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci Allah madaukakin sarki safe da mareci to so da yawa zaka ga masu gaskiya wanda suke ahalin sunna ne sai ka ga wasu daga cikinsu da yawa ba ruwansu da azkarun sabah wal masa ba su da wani wirdi na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar irin dari din nan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir irin dari din nan wanda annabi ya bai fadla wadda wanda ya faɗi wannan guda ɗari zai samu kamar ka'yan da baiwa goma daga cikin ‘ya'yan annabi Ismail. Baiwa in ka'yan ta tana kowace gaba tana fansan gaba kaje daga wuta, to sai an baka kamar guda goma. Sannan a ɗaga darajar ka ɗari, a baka lada ɗari, ya zamo tsari gare ka duk wannan yinin. Sannan ba wani wanda zai aiki sai wanda ya ƙara irin naka sai wanda ya yi irin naka ko ya ƙara a kan shi to dukkan waɗannan azkar ne wanda ya kamata a ce in mutum ya tashi da safe zai yi wannan ɗari ya yi wannan ɗari ya yi wannan ɗari abin mamaki sai aka bar ma 'yan sofiya wanda ake ce ma 'yan bid'an nan su in suka tashi maimakon salatin na ibrahimiyya sai su yi salatin fati kawa kaza in suka tashi zikirin sai ta la ilaha illallah la ilaha assi kaza to don haka abin da ke da kai shine waɗanda suke kan hanya mai tsakka su yi kokari su rike azkar din dan na safe da mareji ka a bar ma wasu bil guduwi wal asali safe da mareji wala takun min al ghafilin kakka zamo daga cikin marabkana kenan rishin yin zikiri rabkana ce in mutum bai yin zikiri yana zamowa cikin wanda suke rabkanannu kuma mun ji baya ko aljannu sun yi samun waɗanda ba su azga su shige su
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
الله مدوكتين سركي يتي إن الذين عند ربك waɗanda ke wajen Allah maɗaukakin sarki su ne mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba su yin girman kai da bauta ma Allah su sun yarda bayan Allah ne suna bauta mashi safe da marece kuma ba su kosawa wa yusabbihunahu kuma suna yi ma Allah tasbihi wa lahu yasjudun ga Allah suke yin sujada ba ga wani ba wanda ba shi ba kinan ya kamata mu koyi da mala'iku kai ya zama muna gafila innal ladina inda rabbika waɗannan waɗanda suke wajen Allah madaukakin sarki su ne mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba su yin girman kai daga bauta ta Allah wa yusabbihunahu suna tsarkake Allah da abin da bai dace da shi ba wa lahu yasjudun kuma ga Allah kadai suke yin sujada kenan mai yin zikiri safe da marice yana koyi ne da ibada ta mala'iku ibada ta mala'iku ita ce tasbihi zikiri shugaba na zikiri shi da tasbihi duk abin da ke da kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ita ce albaqiyatu salihat Allah yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala kenan ababe wanda suke albaqiyat wanda za su yi saura tasirinsu zai yi saura su ne wanda suke as-salihat managarta shine wanda annabin ya fasara su da subhanallahi walhamdulillahi lam khairul inda rabbika thawaban wa khairul amala su ne suka fi a wajen Allah wajen lada kuma su ne suka fi su zamo abin gore wannan shine karshen wannan sura kuma sujada ake yi a wannan wuri lokacin da aka karanta sujada ta alkur'ani tana kaiwa wajen sha biyar a cikin alkur'ani amma ba dole ba ce sujada ta alkur'ani an so a yi ne don haka umar radiyallahu anhu ya bayyana haka cewa sujada mustahabbi ne an so a yi kuma sujada ta alkur'ani ba a shartanta mata abin da ake shartanta masalla don haka ana iya a yi ko ba a kalli gabas ba ko ba a kalli alƙibla ba nake san inji ana iya a yi ko ba arwala saboda annabi ya karanta suratul najmi da shi da mushrikai da sauran mutane dukka aka faɗi aka yi sujada kuma ba wanda zai ce kowa yana da arwala daga cikin su in ma musulmin suna da arwala mushrikai fa mushriki ko ya arwala aikin manza yayi arwala ba ba to don haka dai anan za mu dakatawa ko sai gobe in Allah ya yi raitama nan taƙi na sauƙi Allah dinakum wa amanatikum wa khawati ma'amalikum ala khairin nan taƙi subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yi mamu albarka na zuwa na zuwan babban malamin mu wannan majalisi mai albarka don haka shi nan malam sai zo karɓa mamu fatuwa yau ya hutar da